أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوتم رجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci a ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya ƙara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin hikmatun mina tarih na babban malami a doktor Uthman muhammadul khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha uku a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun karanta irin wasu daga cikin aikace-aikace da nasarorin da ainihin wato sayyidina abubakar allah ya masa rahama ainihin wato ya samu na yaƙar waɗanda suka yi ridda da waɗanda suka yi da'awar annabta inda muka karanta yadda aka fafata wajen yaƙar al'asadul anasi wanda sunansa abhalatu bin ka'abi sannan kuma mun ji yadda aka fafata wajen yakar tulaihatul asadi wanda shi tulaiha daga baya bayan ya yi riddadin kuma ya sake dawowa ya karbi musulunci wanda har ma ya dinga jin kunyar su ido hudu da sayyidina abubakar siddiq kuma ya har ma ya halarci yakin yarmouk wanda za mu dan karanta a yakin yarmouk din a yau za mu karanta wani abu daga ciki to da shi aka yi wannan yakin a karkashin jagorancin khalid bin walid wanda sayyidina abubakar ma ya ainihin wato rubuta wa khalid cewa ya nemi shawara in shawara aka bukace ta a wajen wannan yaki amma kada a ba kulaihatul asadi jagoranci ko kaɗan wanda mun faɗi hikimar da ta sa aka ce kada a bashi shugabanci amma dai a nemi shawararsa a matsayinsa na kwararre wanda ya san harkar yaƙi sannan mun ji yadda aka yaƙi ƙabilar asad da zafafan sannan mun ji yadda kuma aka yaƙi sajah da kuma banu tamim to za mu tashi yau insha Allah a banu hanifa wa ma'arakatul yamama ko قال المؤلف رحمه الله تعالى يتي بنو حنيفة ومعركة اليمامة واتو ƙabilar banu hanifa wato mutanen ko ƙabilar musailamatul kazzab wa ma'arakatul yamama da kuma gumurzu da yaƙi da aka yi na yamama arsala abu bakrin khalid ibn walid sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya aika khalid bin walid radiyallahu an ila yamama zuwa yamama likitali bani hanifa domin yaƙar ƙabilar banu hanifa waƙad kana abu bakirin arsala qabla zalika ikrimata ibn abi jahlin sayyidina abubakar gabanin ya aika khalid bin walid ya fara tura ikrima dan gidan abi jahal wa shurahbil ibn hasana da kuma shurahbil ibn hasana wa kana adadu jaishi bani hanifata arba'ina alfa adadin rundunar musailamatul kazzab sun kai sojoji dubu arba'in kaga yana da wato mabiya sosai kuma ya tara karfi sosai walamma wasala khalidu ja'ala ala al-muqaddimati shurahbil ibn hasana to lokacin da ainihin wato Khalid bin Walid a matsayinsa na komanda kuma masanin yaki to da yaje sai ya dan yiwa rundunar tsari a gaban rundunar sai ya sa Shurahbil bin Hassan wa ala al-maimana Zaid ibn al-Khattab a damar rundunar kuma sai ya sa ainihin wato Zaid ibn al-Khattab dan uwan Sayyidina Umar din wa ala al-maisarati Abu Huzaifa a ɓangaren kuma rundunar ta hagu sai ya sa alaran nan a ainihin wato abu huzaifa wa taqaddama almuslimuna hatta nazala bihim khalid ala khalidun ala katibin dan haka musulmi suka tafi ana ta tafiya a irin wannan tsari wanda khalid yayi hatta nazala bihim khalidun ala katibin har dai khalid bin walid walid wato ya sauka da wannan runduna a wani tudun rairayi shi ake kira kasib wa yawman ala zaharil kasibi ta'azzara wa alat alayya halfatan lam tahalluli kamar yadda wato imrul qais yake fara cikin shu'araul jahili da aka tudun yashi shine kasib yushrifu ala yamama wanda yana hango ainihin su garin yamama din inda aka tsaya tun da gurin akwai tudu tudu ne na rairayi sai ya zamto inda aka sauka da rundunar suna hango ainihin wato garin yamama fadaraba bihi akarahu anan ne wato ya rarraba wannan ainihin wato runduna tasa wato sojojin ya karkasa su a nan gurin warayatul muhajirin ma'a salim maula abi huzaifa to sai ya rarraba tutoci tutar almuhajirin sai ya danka ta a hannun salim maula abi huzaifa shi ma wannan aran ma warayatul ansar sannan kuma tutar mutanen Madina ma'a Sabit bin Qais sai ya danka ta a hannun wani sahabi da ake kira Sabit bin Qais bin Shammas wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan aljanna ne lokacin da ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ta sauka sai dai na fitowa saboda an ce yana da babban murya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum sai ya dauka to in ya fito ya magana muryarsa za ta daga fiye da ta annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi daina fitowa sai daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dalilin sai ya ce ai shi dan aljanna da aka sadiq bin qais bin shammas kenan to shi kuma sai aka sa shi ya zama tutar al-ansar tana hannunsa washtadda al-qitalu dan haka aka fara yaki washtadda al-qitalu yaki yayi tsanani yaki yayi zafi hatta hafara sabit ibn qais liqadamaihi fil ardi ila ansati saqai har wannan sahabi Sabit bin Qais bin Shammas dan kada ma wani yanayi ya zo da zai iya guduwa don haka kawai sai ya tona rami har sai da ya zo rabin makyange masa ma'ana rabin ƙaurukansa guda biyu sai ya mai da ƙasa ma'ana kaga ba zai iya guduwa ba kenan don haka haka yayi ba da ma ta hannada yayi shirin shahada bayan ya wato ta hannada wata kafana ya sa fararen kaya kamar likafani kenan ma'ana ya sa likafani ya barbada wa kansa turare irin wanda ake sa mutu ya mutu a ce a sa masa turare to ta hannada wata kafana kaga ya tona rami ya sa kafafuwansa ya mai da kasa kaga ba guduwa sannan ga likafani ya sa ya kuma sa turare haka falan yazal sabitan wato falan yazal sabitan bai gushe ba yana nan a tabbata a wannan gurin hatta kutila har aka kashe shi na fata an gane wa qala ba'd al-muhajirin li salim maula abi huzaifa to sai wasu daga cikin al-muhajirin yanzu ka ji shi sabit irin jarumtakarsa da gwarzantakarsa to sai kuma wasu daga cikin al-muhajirin suka gaya wa salim maula abi huzaifa suka ce atakhsha an an nuqta min qibalik ko kana jin tsoro ne kar a zo mana ta bangaren ka ka tsorata ne kana ganin kar a kawo mana farmaki a kawo mana hari ta ɓangaren ka faƙal sai ainihin wato salim ya ce bi isa hamilul ƙur'ani ana ivan amma Allah wadaran hafizin alkur'ani iri na inda zama matsoraci a ran makaji da haka ma alaramomi su ne wato mafiya cancantar karsa zamanto matsorata zamanto ko da yaushe suna gaba gaba kaji aka ce yawa aka ce lokacin da ake ta kawo farmaki sai aka ce ko ka tsorata ne kana ganin ta bangaren ka za a iya kawo hari sai ce bi isa hamilul qur'ani ana idan idan har na ji tsoron a biyo ta nan bangaren ko na ji tsoron in mutu a wajen yaƙi wato in yi shahada to amma hadda alƙur'ani na ba ta yi amfani ba wa hamala khalid bin walid hatta jawazahu dan haka khalid bin walid ya keta cikin wannan rundina hatta jawazahu dan ka san jarumta irin ta khalid haka ya tsarga ta ya shiga ya keta wanda duk Allah ya sa kwanansa ya kare a wannan kwanansa ya kare kuma ya shiga har sai da ya wuce rundunar runduna fa mutum dubu arba'in fa na wannan rundunar shi ainihin wato musailima amma sai da ya tsarge ta gaba ɗaya ya wuce ta ya kuma dawo thumma raja'a sannan ya dawo thumma waqafa baina saffain sannan sai ya tsaya tsakanin sahun guda biyu ma'ana ga kafiran can ga kuma musulmi anan wada'a ila al-biraz sai kuma ya kuwa ya kira zuwa ga ko akwai wasu jarumai da za a iya fitowa a fara gaba da gaba shine albiraz shine wada a ilal baraz ko ilal biraz sai ya kira zuwa ga a fito a yi gaba da gaba waja'ala la yabruzu ilaihi ahadun illa qatala sai ya kasance babu wanda ya fito yayi gaba da gaba da Khalid a wannan yakin face Khalid ya kashe shi ولما اشتد القتال يا عند ياكي يي زافي ميز خالد للمهاجرين من الانصار to abin in yaki yayi zafi aka rugunsume to idan ba a samar da wata hanya da dabaru irin na yaki da za sojoji za su dinga gane junansu ba to sai a wayi gari ma kashe dan uwanka baka sani ba sai a wayi gari a dinga kashe juna ina fata an gane to wannan yasa Khalid bin Walid sai ya ainihin wato rab ya bambanta wato almuhajirin daga al'ansar min al'arab daga kuma ainihin larabawan ƙauye ma'ana ya ware ya ba da wata alama da almuhajirin za su gane junansu al'ansar za su gane junansu sannan al'arab ƙauyawa da suka zo wannan daga ƙauyen kaza wannan daga ƙauyen kaza musulmai ne su ma sun yi musharaka a wannan jihadin to su ma duk gaba ɗaya sai aka yi ya zama to ya musu tamyizi shine ma'ana mayyaza khalidun al-muhajirin min al-ansar wato Khalid sai ya bambance almuhajirin daga al'ansar su kuma al'ansar min al'arab daga larabawa da suka zo daga ƙauyuka waje ana kulla ƙabilatin taka rayatin sai ya sanya kowace ƙabila a ƙarƙashin wata tuta hatta ya arifan nasu min aina yutauna har mutane su gane ta ina za a zo musu duk wanda ya zo in ba wannan alamar kamar yadda har yanzu za a ga jami'an tsaro suna da irin wannan a wajen yaki suna da yare irin nasu sabida ko da mutum ya ɗauki riga irin tasu ya sa to akwai yaran da aka yi baka ansa ba kai dan adawa ne kana cikin wanda ake yaka sai ka shiga kai shiga burtu dan ka bace da haka za ka kafin a tafi da akwai wannan wato yarurruka da suke amfani da shi to shi ma Khalid bin Walid sai ya musu haka ya musu tsari kowace kabila ga ga, ga tuta kuma su sun san kansu kuma sun san wanda aka ba tuta cikin su da haka in suka kalli junan su sun san duk isu isu ne da kar a wayi gari a rikirkice wani ya dauki makami ya tsara wani kusa da shi sun san cewa duk wanda ke nan gurin sun san shi wanda ke wancan bangaren sun san junansu wannan in yaki yayi yaki ana yin haka dan kar a zo kuma a farwa juna a dinga karkashe juna hatta ya arifan nasu min aina yutawun wa sabara almuslimuna sabaran musulmai sun yi hakuri a wannan yaki sabaran lam yu'had mithlu wato yaki wanda ba a saba ganin irinsa ba wato hakuri kai wanda ba a saba ganin irinsa ba ma'ana sun yi hakuri fiye da duk yanda kake tsammani walam yazalu yataqaddamuna ila nuhuri aduwwihim basu gushe ba suna ta karawa gaba zuwa ga wato makiyansu hatta fataha Allahu alaihim har Allah madaukakin sarki ya ba su nasara wa wallal kuffarul adbar wato kafirai suka cika wandunan su da iska ina fata an gane hatta dakalu ila makani kafiran nan ba su tsaya ba har sai da suka shiga wani guri yusamma hadiqatul maut wanda ake kiransa lambun mutuwa to kaga dama neman su ake yi kuma sai suka shiga hadiqatul maut wa aghlaqat banu hanifatul hadiqata alaihim wannan kabila ta banu hanifa da suka shiga wannan lambun tunda yana da kofa sai suka rufe kansu a ciki shine ma'ana wa aghlaqu wa aghlaqat banu hanifatal hadiqata alaihim sai kabilar banu hanifa suka rufe wannan ainihin wato kofa suna ciki wa ahata bihim sahaba su ko sahabbai suka yi wa gurin kawanya suka kewaye su wa qala al bara'u bin malik waɗannan sahabban ba duk kaji su ba kaji san kaji jarumtar da sabit yayi a can ko kaji kuma salim aka ce guduwa zai a matsayin sa na hafizin alqur'ani yace Allah ya kiyaye Allah ya tsare hafizin alkur'ani ya zama matsoraci ka ji irin sabon ko to yanzu kuma ga bari ka ji wani kuma wata shahada bara mutanen nan da aka zo yaƙa saboda irin ta'addancin su da arnasu daga shugabansu yana da awar annabta yana tabbatar da mutane wanda wajibi ne a kawo ƙarshen wannan matsala an zo yaƙa su sun ga yaƙi wuta ta yi wuta sun shige cikin ganuwa ko sun shige cikin gona wato lambu sun kulle kansu dan haka wa qala al bara'u bin malik bara'u dan malik sai yace ya ma'ashar al muslimina ya ku taron musulmi alquni alaihim fil hadika ku jefa ni cikin su kawai kaji fa duk inda tsoro yake fa wayannan bayan Allah ba ban san shi ba fa duk inda ake harkar ragwantaka fa babu ragwantaka ta tare da bayan Allah nan ka duba sai da rai irin wannan kuma shi kenan sai a waye gari wani kawai shashayi da biredi kawai sai ya ce ba su da kirki kuma har mutane su tsaya suna sauraron sa wai har an ga abin yin kabbara saboda gangan bara'u dan malik din nan yace ya ku al'umman musulmi alquni kawai ku yi tara tara ku ku kakkama ni ku yi mun jali jali ta yara ko ku yi mun kama kama ku wurga ni fil hadika cikin wannan ainihin lambun da suka shiga suka kulla kansu fa atamaluhu suka ce anya kuwa yace kar ku damu ku tura ni da izinin Allah sai na bude kofar fa atamaluhu fawqal wa fawqal hajab sai suka dauke shi a wato a saman alhajab alhajab shine wahiya turus wahiya turus shine wato garkuwoyi garkuwa da ake karewa to sai suka tara garkuwoyi kamar biyu uku gwargwadon yadda suke ganin za ta iya ɗaukansa sai suka haɗa wannan garkuwoyin sun marafa turusa sai ya hau kan ainihin garkuwoyin wannan garkuwa ɗin da ake karewa an kawo tsara ko suka wannan mai kamar faranti mai faɗi sai ya hau kanta sun marafa turus sannan sai suka ɗaga wannan ainihin wato wato wannan a turus wato turus wannan garkuwoyin dirrima sai suka ɗaga su da masu an fahimta suka wannan ya sa mashinsa ta nan wannan ya sa ta nan tunda mutum ne zai hau sama dole sai an taru da aka suka tattara karfin masunsu a jikin wannan turus din wannan garkuwar da shi kuma ya hau shi ne aka cicciɓa shi tun da mashi yana da tsayi suka cicciɓa shi sai da je kusa da katangar suka urga shi cikin makiya da makamai a hannunsu shi shi kadai ya ce a urga shi da aka suka yi masa kama kama hatta alƙauhu alaihim har suka jefa shi kansu min fauki suriha ta saman katangar wannan lambun falam ya zal yuqatiluhum bai gushe ba fa yana ta yakar su a ciki duna babiha yana tunkuɗe su kusa da kofa shi kuma yana matsa kusa da kofa shine duna babiha ma'ana tunda suna sun yi cincirun dogurin da haka yana kai zara suna darewa yana matsawa kusa da kofar su kuma suna sake dawowa suna kawo masa yana karewa yana kaiwa kusa da kofar hatta fatahu har sai da ya bude kofar fa shi kadai wa dakhala almuslimun alhadiqa musulmai suka shiga cikin wannan lambu min hidaniha wa abwabiha ta kan katangar wato wato wannan ainihin wato lambu din wa abwabiha da kuma kofofin ainihin wato lambun yaqtuluna man fiha suna ta karkashe duk wanda ke ciki minal murtaddina daga waɗanda suka yi ridda min ahalil yamama daga mutanen yamama hatta khalasu ila musailima suna ta kashe waɗannan sojoji har sai da suka kutsa shine ma'ana hatta khalasu har sai da suka kutsa ainihin wato ila musailima zuwa ga musailamatul kazzab fataqaddama ilayhi wahshi ibn harb to dama wahashi yana da tabo da ya yi wa ainihin wato musulunci domin shine wanda ya kashe ainihin wato babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Hamza bin Abdul Muttalib da haka yana da wannan kuma har da ya musuluntan ana jifansa da wannan kalma da haka yana ta neman wace irin jarumta zai yi wadda za ta zamanto ta maye makwafin waccan ta'adin da ya yi wa musulunci don haka yana samun wannan dama an taho da shi wannan yakin fata kaddama ilaihi wahshiyu da haka wahshi ibn harb shi kuma sai ya shiga gaban musailima faramahu bi harbatihi ya jefe shi ko kuma ainihin wato faramahu ya jefe shi bi harbatihi da wannan mashin nasa fa asabahu kuma ya same shi a daidai fa qatalahu ya kashe shi dan haka kaga can ya kashe wato baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan kuma ya kashe Musayyid mutul kazzab wa kana wahashi ka koma can kasa yace wa kana wahshiyun yaqul wahashi da kansa yana cewa qatantu khairan nas bil jahiliya yace na kashe mafi alherin mutane lokacin ina jahiliya ban musulunta ba wa sharran nas na kuma kashe mafi sharrin mutane fil islam yanzu bayan na shigo musulunci can ya kashe babban annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya kashe mafi sharrin mutane shine musailamatul kazzab ka duba usudul gaba na ibn al-asir mujalladi na biyar shafi na 386 da kuma tarihul islam na imam az-zahabi mujalladi na uku shafi na 39 wa kana jumlatu man qutila wato jumlar waɗanda aka kashe a wannan yaƙi ɓangaren musailamatul kazzab ƙariban min asharati ala sun kusa dubu goma wa'yanda aka karkashe sun kusa mutum dubu goma wa qutila min almuslimina sittu mi'a amma daga cikin musulmi an kashe mutum ɗari shida ne wala ja'al baquna ila alqal'a ragowar kuma cikin mutanen musailama su kuma sai suka je suka ɓuya suka laɗe ila alqal'a zuwa wata ganuwa shine kal'a suka je wajen wata ganuwa su kuma sai suka labe a can fa salahum khalidun da haka sai khalid yayi maslaha da su wa da'ahum ila al-islam ya kiraye su zuwa musulunci fa aslamu an akhirihim suka musulunta tun daga na farkon su har na karshen su duk suka musulunta wa kana qad subiya minhum man adrakahu qabla ad-dukhul ila al-hisn amma tuni an riga an kama fursunonin yaƙi waɗanda aka riske su tun kafin su shiga wato kafin shigar su cikin wannan ganuwar an riga an kakkame wasu sun zama fursunonin yaƙi wa min humul mar'a daga cikin waɗanda aka ribace a wannan lokaci kafin ai cikin waɗanda suka gudu dan su shiga cikin wannan ganuwar kan su shiga cikin waɗanda aka ribace ainihin akwai wata mace allati tasarra biha ali bin abi talib wadda sayyidina ali bin abi talib ya yi sadaka da ita fa an jaballahu muhammadan wanda ita ce ta haifa masa ɗa muhammad allazi yuqalu lahu muhammad ibn al-hanafiya wanda shi ake kira muhammad ibn al-hanafiya ana danganta shi zuwa ga kabilar banu hanifa da haka cikin wannan ainihin wato mutanen banu hanifa din akwai mace wadda kan ta shiga cikin inda za a yi maslaha din ainihin wato kuma wasu dukkan su su musulunta ita sai aka cin mata ta fada cikin fursunonin yaki da aka sayid na Ali ta faɗa rabansa don haka yi sadaka da ita kuma Allah ya azurta su da ɗa sunansa Muhammad wanda ake masa ake kiransa da Muhammad ibn al-Hanafiya ka koma cikin at-tabaqatul kubra ainihin wato mujalladi na uku shafi na sha biyu wannan mata ita ce Khawla binti Ja'far bin Qais wannan matar wato mahaifiyar Muhammad bin al-Hanafiya Khawlatu bintu bintu Ja'far ko Khawlatu binti Ja'far bin Qais riddatu ahlil bahrain to kaji yanda aka yi da mutanen musailimatul kazzab kuma kaji wanda ya kashe shi karka manta wahshi ibn al-harb shine wato wanda a wato ibn harbin shine wanda ya kashe musailimatul kazzab riddatu ahlil bahrain sai kuma riddan mutanen bahrain irtadda ahlul bahrain wa mallaku alaihimul mundhir bin nu'man wato irtadda ahlul bahrain mutanen bahrain su ma sun yi ridda وملكوا عليهم المنذر بن النعمان sannan suka shugabantar da almunzir ibn nu'man ya zama shine shugaban su ko sarkin su wa qala qailuhum wani a cikin su ba yana cewa law kana muhammadun nabiyyan ma mata wai da manzon Allah annabi ne da ba zai mutu ba law kana muhammadun nabiyyan ma mata wai da annabi muhammad annabun ne da gaske da ba zai mutu ba ولم يبق منهم أحد على الإسلام babu wanda ya yi saura a cikin musulunci cikin wannan mutanen bahrain siwa ƙarya sai wata alƙarya yuqalu laha juwasa ana kiran wannan alƙaryar juwasa to su ɗan garin juwasa su kaɗai ne suka rage a cikin musulunci cikin ƙasar bahrain ko garin bahrain amma duk mutanen bahrain gaba ɗaya ridda suka yi a ƙarƙashin jagorancin almunzir ibn nu'man da haka wannan mutanen ƙauyen juwasa su kaɗai ne suka yi saura a musulunci wa kanar awwala qaryatin aqamatul juma'a ita kuma wannan juwasa din ita ce farkon alƙaryar da ta tsaye da sallar juma'a min ahalin ridda daga waɗanda suka yi ridda din a koma can ƙasa yace juwasa hisunun wato wata badala ce wata ganuwa ce li abdul qais wato ta abdul qais bil bahrain a garin bahrain ka koma ka duba mu'jamul buldan wato mujalladi na biyu shafi na 174 ana kuma cewa wannan alƙarya juwasa ko ju'asa ko kai alhamza ko kuma ka kai tashili ma'ana ka ce juwasa ko ju'asa amma sun ɗanɗani kuɗansu a wajen mutanen da suka yarda cikin mutanen Bahrain domin wa qad hasara al-murtadduna ahla juwasa domin mutanen juwasa wato wato masu ridda suka yi ƙawanya ga wannan mutanen alƙaryar juwafa ɗin wa bayyaku alaihim suka ƙuntata musu suka takura musu hatta ja'u ju'an shadida har suka wato suka samu kansu cikin yunwa mai tsanani saboda an hana shige da fice an hana abinci saboda an musu ƙawanya fa qala qailuhum wani daga cikin mutanen juwafa ɗin ma yana faɗa wa huwa abdullahi bin hazab shine abdullahi bin hazab yana cewa ala abligh ababakar rasula وفتيان المدينة أجمعين فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثة مخصرين كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرين توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين wani daga cikinsu saboda irin ukuba da azaba da matsi da takura da ake musu da karkashe su da ake kawai don su ba su yi ridda ba suna nan akan addini game da mota ridda na mutanen Bahrain da suke cutar da su suke karkashe su shine ya waɗannan baitukan yace ala abnik ababakar na rasula yace ku saura ko ala ku saurara ablik ababakar rasula ya kai wannan jakada wanda ka san halin da muke ciki shine rasula jakadan da ka san halin da muke ciki ka isar da saƙonmu da kukanmu zuwa ga abubakar wa fitiyanal madinati da zaratan matasan nan na garin Madina ajma'i da baki dai duk a gaya musu halin da muke ciki fa hallakumu ila qaumin kiramin ba za ku kawo gudunmawa da dauki ba zuwa ga wasu mutane masu girma masu karamci qu'udin wanda suna nan a zaune fi juwasa a cikin alƙaryar juwasa muhsarina an tsare su an musu kawanya ba shiga ba fita yanzu ba za a kawo musu gudunmawa ba za a kawo musu dauki ba ka anna dima'ahu ana ta karkashe su kai ka ce jinanansu fi kulli fajjin in ka ga yanda yake kwarara kowane sako da lungu shu'a'u shamsi kai ka ce hasken rana ne ya ga shannabirina da yake lullube idan masu masu gani tawakkalna ala rahmani mun dogara ga ubangiji mai rahama inna lallai mu wajadnan nasara mun riga mun ma samu cewa nasara ta tabbata lil mutawakkili daga masu dogara ga Allah su kadai mutanen wannan alƙarya su kadai ne ba su yi ba suka tsaya akan musulunci wa qad qama fihim rajulun wani mutum ya tashi a cikin su su mutanen juwasa yuqalu lahu al-jarud bin al-mu'alla ana kiransa al-jarud bin al-mu'alla khatiban sai tashi yana huduba a hudu ba tasa faƙala sai ce ya ma'ashara abdulkai ya ku ƙabila bane wato abdulkai inni sa'ilukum an amri ina so zan muku tambaya game da wani al'amari fa akhbiruni in alimtumuhu ku ba da labari in kuna da amsa in kun sani wala tujibuni in lam ta'lamuhu amma ban buƙatar ku bani amsa in ba ku sani ba fa qalu sal sai suka ce masa tambayi qal sai ce a ta'lamuna an annahu kana lillahi anbiya'u qabla muhammadin shin ko kuna da masaniya cewa Allah madaukakin sarki yana da annaba wanda ya aiko kafin aiko annabi muhammad qalu na'am suka ce haka ne muna da masaniya cewa lalle kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kada khalal min qablihi rusul akwai manzanni waɗanda suka gabace shi qal sai yi musu tambaya ta gaba yace ta'lamunahu am tarawnahu shin annabi cikin annabawan da Allah ya aiko ta'lamunahu sanin sa kuka yi aw tarawnahu ko kuma kun ganshi kun samu labarin sa ne kun sani kun san shi ko kuma kun ganshi qalu na'lamuhu suka ce mun dai san shi ta fuskar tarihi da kuma labari da aka bamu qala sai musu tambaya ta gaba yace fa ma fa'alu to yanzu ina suke me ya faru da su qalu sai suka ce masa matu ba wani annabi yanzu da ya rage duk gaba ɗayan su sun mutu qal sai ya ce da su fa inna muhammadan qad mata kama matu to abinda nake so abinda yasa ne muku wannan dogon dogon shimfiɗa so nake in tabbatar muku domin wa'ancan da kuka ga suna musguna mana suna takura mana suna cutar da mu suna karkashe mu da suka yi ridda su da awarsu ba yanda za a in annabi gaske ne annabin gaske ne ya mutu shi sa na gaya muku cewa sunnar Allah ba wanda za a bari a bayan kasa shi sa ne muku wannan tambayar to in haka ne fa inna muhammadan qad mata kama matu lalle ku tabbatar cewa annabi muhammad shi ma ya bar duniya ya rasu kamar yadda su ma suka rasu wa inni ashhadu an la ilaha illallah kuma ina mai tabbatar muku na shaida babu wani abun bauta a bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle annabi muhammadu ma'aikin Allah ne fa qalu su ma sai suka ce wa nahnu aidan nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mu ma mun shaida babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah kuma lalle annabi muhammadu manzon Allah ne wa anta afdaluna kuma lalle mun yadda kai mafificinmu ne kafi mu wa sayyiduna kuma kai ne jagoranmu kai ne shugabanmu wa sabatu ala islamihim wannan ya sake tabbatar da su akan musuluncin su basirawa ba su wa arsala abu bakrin ila ahli al-bahrain al-ala bin al-hadrami sannan sai ainihin wato sayyidina abu bakar wannan fa duk yana cikin yana zama khalifa kaji gwagwarmayar da ake ta yi dan haka sai ya aika sayyidina abubakar sai ya aika wa mutanen bahrain wani sahabi da ake kira al'ala ibn al-hadarani wandamma ilaihi tumamatu bin usalin sannan ya hada masa da rundunar tumamatu bin usal walamma qataraba min jiyushil murtaddin nazala wa nazalu wannan komanda al'ala ibn al-hadarani yayin da ya je kusa da iqtaraba min jiyushil murtaddin yayin da ya je dab da rundunar masu ridda nazala sai ya yada zango wa nazalu su ma sojojinsa duk suka yada zango fa bainamal muslimuna fil layl musulmi a inda suka yada zango suna nan cikin dare id sami al'ala aswatan aliya sai al'ala ibn al-hadrami yake jiyo sauti madaukaki yake jin hargowa yake jin iface iface aswatan aliya fi jeshil murtaddin yake jin sautuka madaukaka a cikin rundunar masu ridda فقال سي كوماندا العلاء ابن الحضرمي يجي من رجل يكشف لنا خبر هؤلاء wani mutum ne a cikin ku zai je ya samo mana labarin waɗannan mutanen na ji suna ta ihu suna ta hargowa waye zai je ya mana leƙen asiri ya jiyo mana ya gano mana wani hali suke ciki wannan ihun na me faqama rajulun wannan ita ma kaga jarumta ce sai wani cikin sahabbai sai ya tashi fadakhala fihim yace shi zai je sai ya shiga cikin waɗannan mutane fa wajadahum sukara sai ya same su sun yi wato sun suna cikin maye ya same su sun sha sun yi tatil sun sha kayan maye sun yi lis da haka wannan yasa suke ta wannan ihun da har ma gaza da harbati la yaqiluna min ash-sharab ba ma sa hankaltar abubuwa saboda maye saboda wato kayan maye da suka sha faraja ilai sai ya dawo wajen komanda al'ala bin al-hadrami fa akhbarahu sai ya bashi labari cewa ai mutanen nan duk a cikin maye suke basu ma san a halin da suke ciki ba farakiba al'ala'u min fawrihi nan take al'ala ya hau kan ainihin abun hawansa wal jayshu ma'ahu da rindinar da ke tare da shi kowa ya hau kan abun hawansa fa qataluhum sai suka afka musu kawai suka karkashe su wa qalla man haraba minhum zai yi wahala ka samu wanda ya guda a cikinsu duk gaba ɗayansu kaɗan ne in ma akwai wanda suka guda a cikinsu da aka duk gaba daya karkashe su to kaji su ma mutanen Bahrain a karkashin Al'ala ibn al-Hadrami su ma kaji yanda aka kawo karshen matsalar su ka koma cikin tarihi Tabari wato zakara khabar ahal Bahrain ya ambace wato ko zikiru khabar ahal Bahrain wajen ambatan labarin mutanen Bahrain da kuma al-bidaya wan nihaya game da wato abin da ya faru a shekara ta goma sha ɗaya tunda su waɗannan littafan suna tafiya ne da shekaru albidaya wannan haya shekaru shekara ya ɗauka shekara ta kaza kaza da kaza da kaza ne ya faru shekara ta kaza kaza kaza haka shi ma imamu tsabari zikiru riddati wato zikiru riddati ahlil bahrain wato a ƙarƙashin wato riddar mutanen bahrain sai ba'athu khalid ba'athu Khalidin ila al-Iraq sai kuma aika Khalid bin Walid da Sayyidina Abubakar ya kuma yi zuwa Iraq gazwatu zati salasil wannan yaki shi kuma wanda Khalid ya jagoranta zuwa Iraq shi ake kira da gazwatu zati salasil amma guda biyu ne akwai wanda aka yi lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wannan to wannan ba wancan bane akwai gazwatu zati salasin wanda aka yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai gazwatu zati salasin wanda aka yi lokacin sayyidina abubakar a karkashin khalid bin walid to wannan din shine muke magana na ainihin wato lokacin sayyidina abubakar kataba abubakar radiyallahu anhu ila khalid bin walid sayyidina abubakar radiyallahu an ya rubuta wasiƙa zuwa ga khalid bin walid radiyallahu an an yasira ila al-iraq ya ce daga inda shi Khalid yake to yanzu kuma ya juya akalarsa ya tafi Iraki. Fa maza Khalidun ilal Iraq nan take Khalid ya zarce zuwa Iraki. Wa kana Hurmuz kad jama'a jumu'an kathira. To lokacin kuma akwai Hurmuz shi kuma ya tara gangan ko na rindina mai tarin yawa likitalil musulmi na dan yakar musulmi. Wa qadima Khalidun biman ma'ahu. Dan haka Khalid da wanda ke tare da shi suka je suka tafi wa nazalu tijahal furs suka sauka daura ko sun wato kusa da wato wato alfurs farisawa fi kazima wato a gurin da ake kira kazima wanda yanzu haka yanzu daula ce a cikin kuwait in ka koma can kasa ya ce mawqi'un fi dawlati kuwait haliyan yanzu haka wannan gurin kazima ya fada cikin daular kuwait to da haka suka fuskanci wannan guri suka fuskanci farisawa shine wa nazalu tijahal furs suka zauna suna fuskantar ainihin wato farisawa fi kazima a wani guri da ake kiransa ko wani gari da ake kira kazima fatarajjala khalidun khalid sai ya sauka da kan abin hawansa sai ya tafi a ƙasa shine fatarajjala khalidun ay masha ala rijlai sai ya tafi a ƙafa wa taqaddama ila humur hurmus ya nufi inda hurmus yake fakhtalafu darbatayn suka kai wa juna tsara amma suka samu saɓani a tsaran guda biyu duka wannan ya kawo ya goce wannan ma ya kawo ya goce da haka darbatain tsara biyu suka kai wa junansu duk ba a samu kowa ba wa hatabanahu khalid to daga nan ne sai khalid ya rungume shi wa ja'at hamiyatu hurmuz to masu kare hurmuz sai suka taho suna ganin an rukumi ainihin hurmuz to sun san ƙarshen ta al'amari zai sha bamban labari zai sha bamban da haka nan take hamiya su ne masu bashi kariya masu tsaransa sai gabaɗe suka taho suna tahowa ainihin wato hatta la ya qatuluhu Khalid hikimar zuwansu su yi ƙoƙarin ƙwatar Hurmuz daga hannun Khalid dan kada Khalid ya kashe shi fa hamala alaihimul qaqa ibn amr nan take qaqa bin amr shi kuma yayi kansu fa'ana ma'umbi ya sa su bacci ya karkashe su kenan ba shi ne fa'ana ma'umbi kakka ɗauka abin nan karkace wani wata addu'a ya musu suka yi bacci a fa'ana ma'um ai faƙatala hum kenan bacci ne wanda ba za su dawo ba wani hazama ahalu farisa don haka mutanen farisa wannan shine ya kawo karyewar rundunarsu wa rakibal muslimuna aktafahum musulmi fa suka dinga hawa kafaɗinsu ana ta tsara ana suka ana tsara ana suka ilan lail haddare wastahwadha almuslimuna ala amti'atihim da haka musulmai suka mamaye kayayyakin su wasilahihim da makamansu ma'ana an gama da su ma ainihin wato farisa ka koma cikin tarihi tsabari a abin da ya faru a shekara ta sha biyu da kuma albidaya wani haya shi ma abubuwan da suka faru a shekara ta sha biyu duk za ka ga wannan bayani gazwatu sham sai kuma yaƙar mutanen sham lamma faraga siddiqu min amri jaziratil arab yayin da sayyidina abubakar siddiq ya gama da yankin larabawa ba sada yaminahu sai ya sake shimfiɗa hannunsa ilal iraq sai kuma aka nausa zuwa iraq fa ba'atha ilaiha khalid bin al-walid sayfullahi al-maslul la yanamu wa la yatruku ahadan yanam amma di ya gama wannan yace uwar matsoraci ta ta ta ta, ta, yi hafa wai Khalid ne gashi a kwance zai mutu kamar yanda rago malalace yake mutuwa ba a fagen duk wannan sunan da zaka dinga jin Khalid bin Walid Khalid bin Walid ba fa a wajen yaki ya mutu dan ka san kowa akwai inda Allah madaukakin sarki ya kaddara zai mutu ko ba wanda ya sai kauce wannan gurin yanzu duk inda ake tunani a wajen yaki ya shiga guri kaza ya shiga guri kaza amma haka Allah maɗaukakin sarki bai kaddara masa mutuwa a wajen yaƙi ba a gida a cikin ɗaki Allah ta'ala ya kawo nasa ajali Khalid bin Walid a Sayyidina Abubakar ya aika wa Khalid bin Walid to lokacin kuma wa kataba ila Amr bin al-As ya kuma rubuta takarda zuwa ga Amr bin al-As domin lokacin Amr bin al-As shine a Iraq to yanzu kuma an aika masa Khalid bin Walid to sai sayyidina Abubakar ya rubuta cikin wasikar abin da ya rubuta Amr bin al-As sai ce kad ahbabtu Aba Abdullah haƙiƙa na so ya kai Abu Abdullah ma'ana Amr bin al-As an ufarrigaka in sa ka wani aiki kuma lima huwa khairul laka wanda shi yafi maka alkhairi min hayatika wato fi hayatika shi zai fi zama ma alkhairi a rayuwarka wa ma'adika da kuma makomaka wato lahira minhu daga aikin da na sa ka a yanzu haka ina fata gane ma'ana ana so a canza masa wani assignment din aikin da aka bashi yanzu sayyidina abubakar ya ce zan musanya maka in kana so ina so in canza maka wani aiki wanda shi zai fi zama maka alkhairi wato a rayuwarka ta duniya da lahira fiye da wanda kake yi yanzu illa an yakuna allazi an tafi ya ahabba ilaika sai dai in assignment din da kake yi yanzu ka fi son sa in aikin da na sa ka shi ka fi so yanzu baka so in canza ka shi kenan amma in ba haka ba ni ina da wani zaɓin da nake so in maka fa kataba ilayhi amr bin al-as da haka amr bin al-as sai ya rubuta wasiƙa amsa zuwa ga sayyidina abubakar sai yake a cikin wasiƙa sai ce inni sahabun min sihamil islam yace ni ai kibiya ce daga cikin kibiyoyin musulunci wa anta abdullahi rami kuma kai ne bawan allan da zaka harba biha da wannan kibiyar wal jami'u laka duk da na ko wal jami'u laha kai ko to wal jami'u laha yace wa anta abdullahi rami biha wal jami'u laha ma'ana kai ne bawan Allah wanda arrami biha wanda zaka yi zaka harba ta wal jami'u laha kuma kai ne zaka tattaro ta dan haka fanzur ashaddaha ka duba ina ne mafi tsananinta wa akshaha ina ne aka fi jin tsoro in ta shiga za ta yi abin da ake so farmi bi fiha harbani cikin wannan gurin ni ba ni da zaɓi a matsayinka na shugaba matsayinka na jagora to duk abin da kake ganin nan ne ya fi dacewa ni ai wato wata ala ce ta yi wa addini aiki duk inda ake ganin nan ne ake so a yi amfani da ni don in yi wa addini aiki ba ni da matsala kai yarinya kuma kai ne kake ganin in bar guri kaza in yi in koma guri kaza ma damar inda ka ɗauke ni aikin addini nake inda ka mai da ni ma hakan ai ba matsala inda zalika bada abubakar ba aqad bi aqadil awli wato alwiya to a lokaci a yayin haka ne sai sayyidina abubakar ya fara kulla tutoci shine bi aqadil alwiya ya fara kulla tutoci wa tawliyatul umara da kuma nada shugabanni wahum kama ya ati ga shugabannin da ya nada domin fuskantar iraki tunda ita ma wani bangare ne mai fadin gaske da haka ga su kamar haka na farko yazid bin abi sufyan wa ma'ahu aktharun nas sayyidina abubakar sai wato wari yazid ibn abi sufyan dan uwan muawiya kenan ko wa ma'ahu aktharun nas kuma mafi yawan sojojin suna tare da shi waja'ala lahu dimashq sai ya danka masa dimashq ya ce kai ne zaka je kai kuma kai zaka je kai mana aiki a dimashq na biyu abu ubaida ibn al-jarrah akwai abu ubaida ibn al-jarrah aminu hadhihi al-umma wa ja'ala lahu him shi kuma ya danka masa garin him na uku amr bin al-as sai kuma shi amr bin al-as da aka ce za a canza masa gurin aiki to yanzu an canza masa waja'ala lahu filistin shi kuma sai aka danka masa filistin ثم أرسل مددا ليزيد بن أبي سفيان شرحبيل بن حسنة sannan sai ya ƙara wa Yazid bin Abi Sufyan ƙarin sojoji a ƙarƙashin jagorancin Shurahbil bin Hassan wa arsala Ikrimata bin Abi Jahal ya kuma sake aika masa Ikrima bin Abi Jahal domin inda yake din ya fi girma ƙalubalen ya fi yawa a can da haka sai aka ƙara masa yawan sojoji mimman sharaka fi ma'arakatil Yarmouk min kibarin sahaba sai wata gaba kuma malam yace daga cikin waɗanda suka yi tarayya a gumurzu da yaƙin yarmouk cikin manya-manyan sahabbai akwai abu ubaida bin al-jarrah akwai abu ubaida ibn al-jarrah az-zubair bin al-awwam akwai zubair bin al-awwam abdullah bin mas'ud akwai sahabi abdullah dan mas'ud abu darda akwai abu darda abu huraira abu huraira da kuma shurahbil bin hasana amr bin al-as abu sufyan bin harb yazid bin abi sufyan ikirmatu bin abi jahali waɗannan duk gaba ɗayansu da su aka yi gumurzon yarmouk yarmouk ɗin nan ma fa za ka ji abin da ya faru a yarmouk to waɗannan manya-manyan jigajigan sahabban manzan Allah sallahu alaihi wa alihi wasallam duk da su aka yi yakin yarmouk wanda galibin masu zagin sahabbai wanda ba sa zagi a cikin waɗannan 'yan kaɗan ne waqa'atul yarmouk sai kuma yakin yarmouk kana adadu jaishil muslimina saba'atan wa ishirina alfa wato adadin rundunar musulmi dubu goma sha bakwai wa adadu jaishin nasara ishirina wa mi'a wa mi'ata alf adadin waɗanda za a yaƙa su kuma rundunar annasara kiristoci ishirina wa mi'ata alf dubu ɗari da ashirin mutum dubu goma sha bakwai ashirin da bakwai kai ko ishirina a saba'atan wa ishirina al mutum dubu ashirin da bakwai za su je su yaƙi mutum dubu ɗari da ashirin wa arsalal umara'u ila abi bakrin yu'limunahu bima waqa'a min al-amr al-azim wa'annan shugabannin rundunonin wato shugabannin bataliyoyin rundunonin yakin sai suka aika wa sayyidina abubakar suna sanar da shi game da abin da ya faru min al'amrul azim na al'amari mai girma suka nuna cewa lalle fa aikin nan ba karami ba ne ƙalubalen da suka je suka tarar ba ƙaramin ƙalubale ba ne domin ga adadin rundunar waɗanda za a yaka waɗalabu min madadan suka nemi ƙarin sojoji daga wajen sayyidina abubakar fakataba ilaihim sayyidina abubakar sai ya rubuta amsa zuwa gare su yace anijtami'u wa kunu jundan wahidan sai ce to duk ku tattaru gaba ɗaya ku dunkule ku zama rindina bataliya guda ɗaya maimakon da kaga an ce wane an tura shi hims wancan palestine wancan kaza to sai ce duk gaba ɗaya ku dunkule wannan rundunar a dunkule a tashi guda ɗaya fa antum ansarullah ku sani ku ne mataimaka addinin Allah wallahu yansuru man yansuru Allah yana taimakon duk wanda ke taimakon addininsa. Wa ya zulu man yakfuru, Ubangiji ta'ala yana kaskantar da duk wanda ya kafurce masa. Walan yu'ta mithlukum an qilla. Kuma ba za a ci nasara a ire-iren ku ba saboda rashin yawa. Shine walan yu'ta mithlukum ba za a zai kewa adadi irin ku ko kuma mutane irin ku ba a ci nasara akan su an killatin wai dan ba ku da yawa. walakin min tilka'i dhunub in kuka ga har an ci nasara akan ku sai dai ta bangaren zunubai sai dai in zunubai kuka aikata fahtarisu minha da ku kiyaye kanku daga zunubai matukar ba zunubi kuka fada ba to adadin ku ya kai yanda Allah ta'ala zai iya amfani da ku ya bada nasara ثم قال أبو بكر sannan sai sayyidina Abu Bakar ya ce wallahi la ushgilanna an-nasara aw wasawis ash-shaytan bi Khalid bin Walid ya ce na rantse da Allah sai na shagaltar da waɗannan nasara wato kiristocin daga wasu wasin shaidan wato bi Khalid bin Walid ta hanyar aika musu Khalid bin Walid wa ba'atha ilaihi bil iraq da aka ya aika wa Khalid ibn Walid shi kuma yana Iraki ko ya aika masa li yaqduma ila Sham yace maza maza ya taho Sham wa in wasala ila Sham yace yana isowa Sham fa huwa al-amiru ala al-jami to ya karbi commander in chief shine zai zama kwamandan kwamandoji na gaba ɗaya rundunar fastanaba khalidul musanna bin harisa to shi ma can kuma inda yake assignment ɗinsa iraqin can ma akwai kalubale to amma ga kuma umarnin da ya zo masa maza maza ya bar iraki ya taho sham domin sham akwai kalubale can ma don haka sai ya na'ibantar da ainihin wato khalid ibn wato sai na'ibantar da al-musanna bin harisa sai ce to kai musalla bin harisa ka tsaya ka ci gaba da wakilta ta a nan iraki wata wajaha ila shami musri'an ya fuskanci sham da gaggawa fi tis'ati alafin wa khamsi mi'atin cikin sojoji rundunar sojoji dubu tara da ɗari biyar ya ɗauki rundunar sojoji dubu tara da ɗari biyar ya ranka ya da su suka tafi ainihin sha to kuma akwai tazara tsakanin inda yake iraq da kuma sha wa salaka turukan amma saboda dabaru irin na yaƙi sai ya dinga shiga hanyoyi lam yaslukha ahadun wanda babu wani da ya taba shiga wannan hanyoyin qablahu gabanin shi ba wani alamun burtali alamar koda irin hanyoyin nan na dabbobi ko abin a'a ya daji ne sabo da ba a tsara shi ba ba a noma ba gine-gine ba kaza nan ya yanka sabuwar hanya ya bude wa kansa shine ma'ana wasalaka turukan ya shiga ainihin wato turukan hanyoyi lam yaslukha ahadun wadda babu wanda ya shiga irin wannan hanyar kablahu gabaninsa ikhtisaran littariq wai domin ya takaita tazarar tafiyar dan ya takaita hanyar tunda gurin akwai tsawo da haka fajitabal barariya wal kifara da haka haka ya dinga ketar wato albarari wato albarari suka ce shine wurin da sai dai kaga yan alama alama ciyayi da yan bushiyoyi haka daidaiku alamu ne guri ne kamar sahara wanda ciyayin gurin ba su da yawa sannan bishiyoyin suma ba su da yawa albarari kuma shine almakanul khawi min as-sukkani waz-zar gurin da ba mazauna ba za ka taba ganin alamu ko ga wasu bukkoki ko alamun wani an taba zama a gurin ba wannan alamar ba kuma gonaki a gurin da za ga alamun ana shuka babu ma'ana yake ci sabon jeji na fata gane wa qata al-audiya ya dinga tsallake ainihin al'audiya kwarurruka da kwazazzabai bai bi su ba don su ma za su rage masa ni wato za su rage masa sauri wa akhadha ma'ahu dalilan amma ya ɗauki wani ɗan jagora ya tafi tare da shi wanda shi ya san guraren ya san hanyar wa huwa nafi'u bin umairata at-ta'i shi wanda aka ɗauka wanda zai zama kamar shine jagora shine ainihin wato nafi'u bin umaira at-ta'i Khalid bin Walid sai ya tafi tare da shi domin shi ya san wuraren ya san wannan hanya. Ina fata an gane. Wa kanat arzan wannan jejin da yake ta wato jeji ne wato ma'aqashatan wanda mai karancin ruwa shine qalilatul ma qalilatul ma babu ruwan sha sosai shine qalilatul ma falamma faqadul ma'a kuma dama an gaya musu cewa lalle su yi kokari kar su wuce kwana kaza ba su kai guri kaza ba idan suka wuce wannan kwanakin ba su kai guri kaza ba akwai yiwuwar gaba ɗaya ba wanda zai kai labari za su halaka ne domin ba ruwa hanyar ƙarshen ta su mutu dabbobin su mutu ba su kai inda za su da haka ga wannan abun an gaya wa Khalid cewa ga yanayin gurin ga irin kalubalen da ke cikin jejin da zai ke taɗin da haka wannan ya sa Khalid ya sake sawa a ransa cewa lallai hanzari ya zama wajibi ina fata an gane falan ma faƙadul ma kamar yadda aka gaya musu ba ruwa yayin da suka rasa ruwa domin an ce sai da ma aka aka sa raƙuma dan da raƙuma ya tafi raƙuma suka sha ruwa sosai suka koshi kuma aka sa musu takunkumi dan kan ma su ci wani abu tun da ka san shi raƙumi yana da rizabuwa ko in ya ci zai iya kwanaki bai sha ruwa ba in ya ci abu kawai sai dai ya buɗe rizabuwarsa ruwa ya shigo cikin uwar hanjinsa ya sake rufewa to dan kan ma su ci wani abu wanda wannan abin suka ci zai sa su shan ruwa sai aka sa musu takunkumi afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat kai wannan misalin da Allah ya ka je karan ka je ka bi tarihi ko ka bi research din da aka yi akan rakuni shi yasa shi ma yana da nasa wato khasa'is din da haka Khalid bin Walid in sun rasa ruwa na harul ibla sai a samu rakumi guda ɗaya sai a soke shi wa saqaw ma fi ajwabiha lil khayl wannan ruwan da ke cikin rizabuwa cikin wannan rakumin sai a shayar da rakuma domin rakumi a shayar da dawakai domin doki shi kuma shine wanda yake jimirin yaƙi shi kuma da aka in aka ce ba dawakai kaga nan ma tafiyar ita kanta daga inda ake zuwa inda za a akwai kalubale da haka in an gan raƙuma suna jin kishirwa sun fara buƙatar ruwa sai a tsaya sai a soke raƙumi guda ɗaya a yi maza maza a gyara shi sai a ruwan kuma sai a shayar da waɗannan dawakai din wa wasala fi khamsati ayyam cikin hukuncin Allah sai ya isa cikin kwana biyar dama an ce ya tabbatar ya kai zuwa wajen wata bishiya nan da kwana biyar masanin hanyar ya gaya masa in aka wuce wannan kwana biyar ba kai gurin mutu da matsala wa kad wa kana kad qala lahu ahadul a'rab domin ɗaya daga cikin larabawa da suka san wannan hanyar suka san jejin yadda ya kamata ya gaya masa kabala masiri tun kan ya tafi ya ce in anta asbahata inda shajaratul fulaniya fi yaumi kaza in har kai sa'a kawaye gari a daidai bushiya kaza rana kaza na jauta anta wa man da kai da duk wanda ke tare da kai kun tsira wa in lam tudrikha in ku har kwanakin nan suka cika ba ku kai ga wannan bishiyar ba halakta anta wa man ma'ak kai kam sai dai wani ba kai ba da kai da duk wanda ke tare da kai halaka za ku ka duba fa irin yanda balahirar ba su ba da ransu su ba da dukiyarsu ka duba fa yanda ba duk fa wannan fa dan addinin ya zo maka ne ya zo min fa asbahu indaha cikin hukuncin Allah sai suka wayi gari a kwana na karshen a wajen wannan bishiyar fa qala inda sabahi yahmadu alqawmu sara a nan ne Khalid ya yi amfani da wannan jumlar ya ce inda saba yayin da gari ya waye ya hamadul ƙaumus sara mutane suke gode wa tafiyar dare matafiya sai gari ya waye suke gode wa tafiyar dare hatta yanzu ba lokacin dan ba tsaro ne da kalubale na hanya a cikin ƙasar nan tamu amma an ka duba ka tambayi fatake sun fi son tafiyar dare ko tafiya ta in kai ta cikin dare abun hawa ya baya zafi baya kaza cikin nutsuwa sai ga kan gari ya waye ba a tashi da ba kwana da kai ba sai a tashi da kai to shine sai wannan ya zama fasarat masalan sai ya zama kamar karin magana inda sabahi yahmadu alqawmu sara gari in ya waye to matafiya waɗanda suka yi tafiyar dare suke gode wa tafiyar dare wa kharaja rajulun min nasara al-arab yajussu amra sahaba to sai wani mutum cikin ainihin nasara wato kiristoci na larabawa sai ya fito ya jissu amrar sahaba yana yin leƙen asiri game da labarin sahabbai al'amarin sahabbai faƙala da ya koma da ya zo ya kalli sahabbai da ya koma ya ba da rahoton leƙen asirinsa sai ya ce wajattu ƙauman ruhubanan billayin akwai aiki fa ya ce wa mutanensa ya ce ko kun sani wasu mutane na tarar masu ibadar gaske da daddare ka duba fa irin wahalar da aka sha ga tafiya ga waye amma da daddare sai ka same su ana kiyamun laili fursanan bin nahar sojoji ne dakaru da rana wallahi yace na rantse muku da Allah law saraka fihim fihim ibn malikihim wato law saraka fihim ibn malikihim yace mutane ne wanda wallahi idan dan shugaban su zai sata kasa uhu ba ruwan su da dan shugaban kasa ne yanke mu hannu za su irin mutanen ne fa lauzana inda ɗan shugabansu zai yi zina larajamuhu wallahi jefe shi zaci faƙala lahu ƙa'idun rom sai kwamandan romawa ya ce da shi wallahi na rantse da Allah la'in kunta sadikan wannan rahoton da ka kawo mana in har da gaske kake labaɗinul ardi khairun min zahariha wallahi gara mu mutu kawai in har al'amarin haka yake yace to wallahi cikin ƙasa ya fiye mana alheri da doron ƙasar nan in dai wannan sufar da ka faɗa haka sufar mutanen nan take ina ganin lokacin ya ko to sai dai mu tsaya wa lamma aka bala Khalid din nan tun da za nuna man hannu a lokaci yayi insha Allah sai mu tsaya ana abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك